بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوة شعبان قوما نكون goma ga watan sha'aban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya daidai da 16 ga watan 4 shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan unguwa wato masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar ainihin wato hausawa dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 71 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin babi na 24 wanda a cikinsa muka karanta bayani game da kaciya da abin da aka yi umarni da shi game da gashin kai da gashin da gemu da gashin baki da gashin hammata da kuma ainihin wato gashin mara da kuma abin da aka yi hani wato daga yinsa daga cikin irin abin da mutane suka kirkiro na bidiyoyi a wannan babi wato shari'ar musulunci shari'a ce wadda take shamila ma'ana ta kunshi komai da komai na dukkan abin da ya danganci rayuwar dan adam hatta gashin jikin dan adam wato akwai abin da shari'a ta ce a yi da gashin akwai kuma abin da ta hana a yi da gashin kama daga gashin kai gemu gashin baki gashin mara da kuma gashin hammata hadithi ya tabbata daga cikin wato a cikin sahihul bukhari inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce alfitratu khamsun ko kuma ya ce khamsun min alfitra abubuwa guda biyar suna cikin fitrar dan adam na farko alkhitanu kaciya wal istihdad da kuma ainihin wato gashi wato aske gashin mara wa natful ibdi da kuma tsige gashin hammata wa taqalimul azfar da kuma yanke farata wa qasu sharib da kuma datse ainihin wato gashin baki wanda hadisai sun zo da yawa ingantattu da suke ta bayani game da wayannan sunan fitra din da kuma abin da ya shafi gashin kai na a aske shi ko kuma a bar shi gaba daya wato da kuma hani da ya zo na aske wani bangare na kai a bar wani bangare wanda ainihin wato galibi aka jarabci matasanmu da shi a yau to daga nan kuma za mu shiga ainihin wato game da ƙarin gashi da mata suke yi sai kuma ainihin wato lokaci ya cin mana wanda daga nan za mu tashi insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم نحي الوصل في الشعر yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hana wato hada gashi da wani gashin alwasulu fi sha'ari wato jona wani abu da gashi wujuban wannan hanin wato haramci ne kuma wannan umarnin na kada ainihin wato mace ta haɗa gashinta da wani gashin wannan umarni ne na wajibi wa fi sahihil bukhari an abi hurairata radiyallahu an hadithi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la'ana Allahu alwasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ta'ala yayi tsinuwa da la'anta ga alwasilata wadda take sana'ar ta kenan jona wato mata gashi da wani gashin ba ta da aiki sana'a ta kenan ta buɗe shago ko kuma ana zuwa har gida a same ta tana yi wa mata ƙarin gashi da wannan take samun kuɗi da wannan ta riƙi wannan a matsayin sana'a to wannan sana'a ce wadda babu albarka a cikinta domin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ta tabbata akan mai yin wannan sana'a ta ƙarin gashi wanda aikin ta kenan ƙara gashi wal mustawsila sannan tsinuwar da la'antar bata tsaya akan mai yin ba hadda almustausilata wadda ta zo ta biya kuɗi ta ce a yi mata ko da kuɗi ko kyauta almustausila ita ce wadda ta nemi ina ake ƙarin gashi aka ce wai guri kaza saboda gashin ta ɗan kaɗan ne ko gashin ta ya zube ko tana so ta yaudari ainihin wato maza ta ce to ita ga wannan gashin nata ya yi mata kaɗan da haka tana buƙatar ta ga gashin ta ya zubo har kan kafaɗa har gadon baya a ina ake yin ƙarin gashi aka ce ga gurin da ake yi ta je ita da kanta ta je aka yi mata to da wadda ta yi matan da ita da ta je a yi matan duk gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ba ruwansa da su ya tsine musu albarka da kuma duk wanda ya bada gudunmawa akan wannan aikin iyayen da suka suna kallon yayansu suna yi suka zuba ido ba su tsawata ba su ma suna da kamashi wato commission haka mutumin da ya bada shagon sahaya ake irin wannan sana'ar shi ma yana da commission duk wanda ya ba da gudunmawa wajen yin wannan abin da zai jawo wa mutane tsinuwa da la'anta to shi ma yana da kwamishin walwashimata walmustaushima haka tsinuwar Allah da la'anta ta tabbata ga alwashimata mai shashawa walmustaushimata ita wadda sana'ar ta kenan mata su zo ta musu shashawa wasu sun ce alwashimu shine a samu allura za a ga mata suna da shi a da ban san yanzu ba ko ana wannan adam amma za ga an yi kadangaruwa ko an yi wani abu a hannu haka a yi ta caccaka allura a ta caccakawa jini yana ta tsatsafowa a zana hoton ko kadangaruwa ko kuma a yi wani kalangu ko wani abu mai kama da haka a yi ta yi akwai ma na baki akwai wanda ake yi ana a caccaka a caccaka allura jini ya fito sai a shafa kwalli sai gurin ya koma baki kirin shikin wannan shi ake kira alwashimu to wannan shi ma yana daga cikin tagayyiru khalqillah canza halittar Allah kamar yadda ƙarin gashi canza halittar Allah ne to haka shi ma alwashumu wannan shi ma yana daga cikin canza halittar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'anta ga wadda ita ma ta bude shago take irin wannan ga mata ana biyanta ko kuma a gidanta ta bude irin wannan sana'ar ake zuwa har gida ta yi wa mutane alwashumu shashawa a biyata to wannan sana'a ta alwashumu ita ma da ita kanta mai yin alwashumun duk gaba ɗaya sun shiga cikin tsinuwa da la'antar Allah walmustaushi mata da wadda take nema a yi mata ƙila ta ga wata ƙawata ta yi a ina aka yi muke ai wancan ce take yi ta ce to ni ma zan je a yi mun to ita ma wadda ta nema a yi mata wadda ta yin Allah ya tsine mata sannan wadda ta nema a yi mata ita ma ta fada cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito cikin Kitabul Libas babu al-wasl fi sha'r babun da yazo na ƙarin gashi sai ya kawo wannan hadisin riwayar abi huraira imam muslim a cikin kitabun libas wa zina shi ma ya kawo wannan hadisin a babu tahrimu fi'il wasila babun da ya zo na sana'ar ƙarin gashi haramun ce sai ya kawo riwayar abdullahi dan umar a ainihin wato haka imamu abu dawud a cikin sunan dinsa a cikin kitabu tarajjul shi ma ya kawo wannan a cikin babu silatu sha'ar babun ƙarin gashi wal mustaushima da kuma maganar shashawa sai kawo hadisin ruwayar abdullahi dan umar bin khattab imamu tirmidhi a cikin kitabun libas shi ma ya kawo wannan hadisin babu ma ja a fil muwasila muwasilatu sha'r babun da ya zo na wato wato wadda ta riki ƙarin gashi a matsayin sana'a sai ya kawo shi ma imamu abu daud wato a imamu tirmidhi kai ya kawo wannan hadisin a wannan ainihin wato ya masa wannan babu babu ma ja a fi muwasilati sha'ar ya ce kuma hadithi ne hasanun sahihun ainihin wato ya ce a cikin babun wanda suka ruwaito hadisin akwai ummul mu'minin Aisha akwai Abdullahi dan Mas'ud akwai Asma'u binti Abi Bakar akwai Abdullahi dan Abbas akwai Ma'aqil bin Yasar akwai Muawiya waɗannan duk sun ruwaito hadisin da ke magana akan tsinuwa ga macen da take ƙarin gashi shine sana'arta da wanda ake ƙarawa sannan Imam Nasa'i shi ma cikin kitabu wato cikin Az-Zina wato kitabu Zina a babu la'anul wasila babun da yazo na an tsinewa mai ƙarin gashi shi ma ya kawo wannan hadithin ruwayar wato abdullahi dan umar da nana asma'u da kuma abdullahi dan wato dan mas'ud da ummul mu'minin aisha ibnu maja shi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabun nikah a babu alwasila walwashima ya kawo hadisin ruwayar abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya la'anci alwasila wato wadda take karawa mata gashi walmustausila da kuma wadda take zuwa a ƙara mata gashin walwashmatu walmustaushima da kuma alwashmatu yin shashawa din da kuma wadda take neman a yi mata shashawa din haka kuma ya sake fitar da wannan hadisin da shi ibn maja wato a hadisi mai lamba ta 1988 yake ruwayar asma'u na na asma'u wato da lafazin hadisin daga asma'u binta abubakar ta ce wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah yata za a aurar da ita yata za ta zama amarya sannan wata cuta ta kama mata gashi kashi gashin kanta ya zuzzube zan iya mata ƙarin gashi kar ta je da kwakwilo ta je gidan miji gashin nata ya riga ya zube saboda wannan cutar da wannan larurar to zan iya jajjona mata wani gashin dan dai kan nace ya dan fito kuma sannan ita a matsayinta na amarya kaga ya kamata a ce ta je gidan miji da ainihin wato gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi wannan hadisin la'ana Allahu alwasila wal mustausila Allah madaukakin sarki ya tsine wa mai ƙara wa mata gashi wal mustausila da kuma wadda ta nema a ƙara mata da aka yi hakuri in dai shi mijin ya san tana da wannan larurar gashin ta ya zube ko ba ta da yawan gashi a gaya masa in yana son ta a haka shiken an fahimta akwai maganganun da za mu karanta nan gaba wanda malamai suka yi game da matsalar ƙarin gashi ɗin insha Allah wafihi aidan an ibn mas'udin radiyallahu anhu qal ya dai zo cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yace la'anallahu alwashimat walmustawshimat walmutanammisat والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله يعني قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عبد الله بن مسعود يا رويته حديث yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu alwashimat la'ana ya ruwaito hadisi yake cewa la'ana Allahu alwashimat Allah ya la'anci mataye masu sana'ar shashawa masu sana'ar yi wa mata alwashimu shashawa walmustaushimat da kuma matan da suke zuwa a yi musu shashawa walmutanammisat da kuma matan da suke fiƙe gira wanda shi ma yana daga cikin adam mata yanzu iyaye dole sai sun sa ido in ba haka ba to gaskiyar magana amanar da Allah ta'ala ya danka musu ta tarbiya da kuma kula da yaya to Allah ta'ala zai tuhumi iyaye da dama wani bai ma san yarsa tana yi ba wani ya dauka da ado ne ai ba komai da haka za ka ga yanzu su ma matan daga cikin abin da suka fitune da shi musamman in za a yi biki to za ka ga sai sun yi wannan gyaran jikin daga cikin gyaran jikin akwai wanda shari'a bata hana shi bata hana shi ba akwai kuma wanda haramun kuma za ka ga kuɗi ake kashewa mai yawan gaske kuma ana yin sa ga haramci ga kuma kashe kuɗi daga ciki kaga shine wato wato annamis annamis shine fike gira ka kula da kyau za ga yanzu yan mata suna yi sosai fike gira ai akai a hadda gurin da ake budewa sosai a kama shago a kashe masa kudi a sa ma kayan kyalkyali sosai mata su dinga zuwa suna biyan kudi mai yawa ana yi musu wannan ainihin wato gyaran gira din a fike ta ta zama kamar tsayuwar wata a rage mata yawa a rage mata tsawo wani lokaci ma a maida ta siririya kamar wata abinda kawai malamai suka ce game da sassauci akan abin da ya shafi gira shine wanda girarta ta haɗe akwai wanda girar gaba ɗaya ta haɗe tun daga ɓangaren dama da ta hagu ta haɗe to babu laifi a raba tunda asali shine girar ba a haɗe take ba wannan daban wannan daban to amma ita sai aka haife ta ko kuma tana da gashi da yawa sai take haɗewa sai ta je ake rabawa don ya zamanto girarta ta yi daidai da ta sauran mutane wannan ba komai amma girar ya zamanto an je an fike ta an gyara ta an yi mata kwaskwarima ta yadda zai zamanto bayan da Allah ta'ala ya halicce ta ba to wannan shi ake kira almutanammisat to daga cikin wa'anda manzo sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine musu albarka akwai mata masu wato annamis wanda suke fike gidansu wal mutafallijat daga cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine musu albarka ya kwashe musu albarka shine almutafallijat lil husn su ne waɗanda suke kankare haƙorinsu su fiƙe shi don ya yi wushirya lilhusin wai don su ƙara kyau haƙoran nasu haka Allah ya yi su a haɗe suke ita kuma tana so ta zama tana da wushirya sai ta je gurin da za a dinga kankara haƙorin ana fiƙe shi don a samar da tazara tsakanin haƙoranta ta samu wushirya don ta ƙara yin kyau wannan shi ma yana daga cikin tagayiru khalqillah yana cikin canza halittar Allah wanda yawanci yanzu shi ma ana yin wannan duk wuraren da ake wannan gyare-gyaren gashin da waye da waye galiban su za ga wasu dama ba musulmi bane masu yin wayannan musulman kuma ba masu karatu bane kawai shi ya bude ko ta bude gurinta ne don samun kuɗi lokacin da ta bude kantinta bata je ta tambayi menene halal da haram a akan abin da ya shafi wannan sana'ar ba domin ta inganta sana'ar babu laifi ta yi sana'ar amma abubuwan da shari'a ta ce kar a yi ta zamanto ta kiyaye kamar yadda masu shagon aski kawai mutum ya je yana son wato sana'ar aski kawai zai kokarin ya samu kudinsa ya je ya kama shago ya sa a gyara shi a sa fenti a yi tayal a sa kujeru a kawo abin abin nan a kawo na'urar aski kilifa da waye da waye amma bai taba tuntuɓar shari'a cewa kowane irin aski ya halatta a yi ko kuma ko wanda shari'a ba ta so ba shi ya dauka kawai ya bude sana'a neman kudi yake da haka duk wanda ya zo ya ce ga irin askin da yake so kawai shi kenan kare da kudinsa sai ya sha lahaula don haka sai a yi masa askin da yake so to wannan yana daga cikin abin da malam abdurrahmanul akadari yake cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar laifi ba daidai ba ne bai halatta wa mutum ya aikata kowane irin aiki har sai ya san me hukuncin allah a kai in ka buɗe gurin sana'a ka san to menene zai jawo albarka menene Allah ta'ala ya yadda kai a wannan sana'a menene bai yadda ba buɗe irin wannan guraren na gyaran jiki da sauransu in dai an kiyaye shari'a abinda shari'a ta ce a yi shi ake yi wanda ta ce a bari ba a yi ba laifi ba ne don an buɗe irin waɗannan wuraren inda yake da muni kuma haramci kan haramci da tsokanar Allah ko guraren da ƙarti ne ma suke yi da su lalle ɗin nan su har da kitso in ka ji an ce a cikin sabon gari da wasu wurare mata maza ne kuma suke yi mace ta je ta zauna ta bude dantsanta a mata gyaran a mata a mata ainihin wato abinan lalle a mata kitso a mata wannan gyare gyaren a mata gyaran kafa a mata duk gaba ɗaya mata maza ne suke yi wannan ba daidai bane kaga haramci kan haramci kenan ga haramcin yin wannan abun haramun ne sannan kuma ga wani haramcin shi kuma ya zamanto ba ma mata bane suke yi maza ne to ko mata ne suke yi in dai ana yin irin wannan gyaran gira da kuma gyaran haƙori fike haƙori da kuma ainihin wato ƙarin gashi to ko mace ce take yi haramun ballantana kuma namiji Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye almutagayyirati khalqallah masu canza halittar Allah Allah ta'ala yayi mutum ga yanda Allah ta'ala yake so mutum ya je a yi masa wannan gyare-gyaren ana cin Allah gyara Allah yayi mutum kaza ko yayi ta kaza bata yadda ba tana so a canza mata halittar Allah yanda Allah ya yi ta ya tauye ta ba haka take so ta ga kanta ba da haka shi yasa sai ta siyo mai ta shafe a jikinta ta zama mai fuskar fanta mai kafa coca cola ta yi ta shafa shafa ta yi ta fike jikinta babanta yana kallo babata tana kallo su suka haife ta sun san yadda suka haife ta yarinyar nan irin su ce bakaci amma gashi cikin kankanin lokaci duk ta rikide ta zama fara ta yi jajawur da ita babanta bai taba tambaya ke ya aka mai yake shafa fuskar ki ba saboda problem din ba shi yake siyan sabulun wanka ba ba shi yake siyan man shafawa ba ya ban mata da haka tunda ita za ta siya wa kanta ba shi da yancin ya tambaya ina ta samu wannan man amma iyaye yanda aka san iyaye musamman iyaye waɗanda suka amsa sunan iyaye za ga man shafawa sabulun wanka 'ya'yansu ba su suke siya ba matansu ba su suke siya ba su suke siya da kansu kai ne za ka kawo da kanka Ka- kai ka san irin wanda za ka kawo wanda ba wanda zai cutar ba ba za ka kawo wanda shari'a ba ta bukatar irinsa ba to amma da uwar da uba- wani lokaci sai ga da uwar da yar duk irin wannan shafe-shafen suke kuma kai baka isa kai magana ba dan baka kawowa ita take sayan sabulin ta da aka ita ma wannan rubin ya ja ta tana so ta dinga ganin fata ta tana haske so saboda haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke amanoni ne Allah ta'ala ya danka su a hannun iyaye amma iyaye wasu daga ciki suna yin sakaci da wannan amanonin mutum yarsa ce amma ta malan ta juye ta koɗe ta yi shafe-shafen nan yana kallanta kamar yadda yawanci iyaye suna kallon yayansu da irin miyagun askin nan amma tsoron ɗan yake ba zai iya gaya masa cewa ka aske kan nan ko ba na son ka sake shigo min gida da irin wannan askin ba da haka wannan duk yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi ya ce an talidal amatu rabbata ya'ya za su fi karfin iyayensu wannan shine ko dai ka an fi karfin ka saboda man la yamliku da'am la yamliku alqarar ba ka iya daukan dawaine gidanka da haka fawa ta rabu gida biyu kai da kanka ka sakarwa matarka ko iyalanka wani aikin wanda naka ne to dole kuma a a raba fawar ita ma a yaga ta gida biyu uwar matar ta kama fawa rabi kai kuma kana rike da rabi in ma ka yi sa'a an ban ma rabi ba kwace duka ba. to waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan fitintunun wannan zamanin da muke ciki ‘ya'ya sun bujire sun fi ƙarfin iyayensu mutum zai zo ya kwana a gidansu zai ci abincin gidansu zai komai a gidansu amma kuma bayan da gidansu yake suke so ya rayu ba haka shi zai rayu ba kuma iyayensu suna kallo sun zuba mai ido in an yi magana su ce yaran zamani ne suka haɗu da kuma iyaye su ma irin na zamani kaga abubuwa sai su ta tafiya a haka da haka za ga ƴaƴa duk ƴaƴanmu za ga yawancin su suna su suke duk farko da za ga irin waɗannan ɗabi'un arna ne suke yin su farkon fitowar waɗannan abubuwan za ga arna ne ko karuwai su suka fi fice da waɗannan abubuwan irin wannan gyare-gyaren gashin da gyare-gyaren giran da gyare-gyaren haƙorin da sauran da abubuwan nan da tsinuwa ta zo a kansu za ga da ko dai arna ko kuma tatattun karuwai su suke yin wannan amma a hankali saboda iyaye ba kowa ne yake kula da 'ya'yansa ba sai wannan yake ba wa 'ya'yayenmu sha'awa sai suke kwaikwaya yanzu sai ya zamanto ma ba sai karuwai ba ba sai arna ba mace yarinya tana da uwa da ubanta a gidansa take kwana amma tana irin waɗannan abubuwa ba ruwan uban da ita uwar ita ma ba ruwanta da ita to waɗannan abubuwan amana ce waɗanda in iyaye ba su sauke ba wallahi tal- wallahi tallahi sai Allah ta'ala ya tambaye su sai Allah maɗaukakin sarki ya titsiye sai ya tambaye su wannan amana mai girma da ya ba su suka yi wasa rere da ita Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa da haka waɗannan ɗabi'u ne miyagu waɗanda ba na musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ya kyautata halittarsa laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim haka Allah ta'ala cikin kyakkyawan zubi Allah ta'ala ya halitta dan adam yayi masa irin halitta wanda take ba kowace halitta bace cikin halittunsa wanda aka yi zuwa masa kyakkyawan zubi irin dan adam amma shedan dama yana daga cikin alƙawarin da yi wala umanni wala amurannahum fala wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah cikin abubuwan da Allah shedan yayi wa Allah alkawarin sai ya halakar da eh, wato eh, bayansa bayan Allah shine sai ya dinga sanya su sun dinga canza halittar Allah wala yughayyiruna khalqallah yace sai na sa su sun dinga canza halittar Allah Allah yayi mutum baki yace shi baya so lalle sai ya zama fari musamman mata kuma abin da yasa mata yawanci suka zama haka mazan su ma kowa sai ce fara yake so shi yasa ko wani ne yazo yace a karama kalla a samo min wacce ta- ta kirki ina so in yi aure to kar ka dauka wai ta kirki wata mai addini mai kyawawan ɗabi'u yake so kyakkyawa yake magana shine yaran matasa kusan an gane haka shi yasa tunda matan su ma sun ga in Allah ya jarabci mace baka ce to za ta dade tana zaune fararen ga sunan komai rashin da'a su komai rashin tarbiyya su ake ta kowa yazo mai farar fata yake so to shi yasa su kuma waɗanda Allah ta'ala bai sanya musu dangana ba kuma ya sanya iyayensu ba masu kula ba ne to shi kenan sai mace ta sai yarinya ta fara wannan shafe-shafen ita ma so take ta- ta- a samu samari su dinga roshin wajenta tunda kowa ya ga cewa yanzu farin ko hasken shine yake jan maza ba wai nagarta ba duk nagartar da ake magana ba wai ta kyawun ɗabi'u da kyawun halaye da riko da addini ba shi ake kallo ba abinda ake kallo kawai fara fata almugayyirati khalqallah masu caccanza halittar Allah wannan duk yana cikin canza halittar Allah ƙarin gashi yana ciki alwashmu yana ciki dan ba haka Allah ta'ala ya halicci mutum ba annamisu shi ma yana ciki fike gira don ba haka Allah ta'ala ya halicce su ba a taflij shi ma fike da kuma kankara haƙori sai an yi shirya shi ma canza halittar Allah ne don ba haka Allah ta'ala ainihin wato ya halicce su ba to waɗannan abubuwan duk dama yana daga cikin burace-buracen shaidan kuma ya yi alkawari sai ya yi haka kuma gashi yana ta cin nasara har ma ana ta buɗe wuraren da ake irin waɗannan abubuwa duk da cewa karantarwa da wa'azantarwa da malamai suke ta yi abdullahi dan mas'ud ya ce malila al'anu man la'anahu rasulullah me zai hana in tsine wa wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu manzon Allah ya tsine wa mai karin gashi manzon abdullahi dan mas'ud ya ce to ni kuma asuwa da bazan tsine wa duk matar da na ganta tana karin gashi ba ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsine wa masu shashawa to ni asuwa da ba zan tsine wa masu shashawa ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsine wa masu fike girarsu don ci kyau abdullahi dan masud ya ce ni asuwa da ba zan tsine wa wa'inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya la'ance su ba abdullahi dan masud ya ce me zai sa ba zan tsine wa wa'anda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu ba cikin wa'anda suke fike hakoransu dan su yi wushiriya masu kokarin canza halittar Allah wa huwa fi kitabillah kuma wannan aya ta wato koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin littafin Allah yani qaulahu ta'ala yana nufin fadin Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi na gaskiya na riko da addini na sunna ku yi riko da shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane ku to ku hanu da haka yana daga cikin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsine wa waɗanda suke irin waɗannan ɗabi'un domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu il alubunna fa innahunna mal'unat a wani hadithin yace kuma wato nisa'un kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila akwai wani hadithin da ya karo wasu sufofin nasu yace su ne waɗanda za ka gansu kasiyatin sun sanya kaya ariyatin amma tsirara suke ma'ilatun masu rangaji suna tafiya suna motsa jikinsu dama ga kayan da an ɗaɗɗame su an matse sannan an fito da guraren fitina gurin da za su dinga fitinar bayan Allah sun babbayyanar da su da aka suna tafiya suna kwankwasa kafafuwansu suna rangaji ko kuma ma'ilatin wanda sun riga sun karkace mu milat ko kuma ma'ilatun masu karkatar da hankulan mutane masu halakar da mutane mu milat wanda su dama sun riga sun karkace ru'usu hunna manzo Allah ce kansu in ka kalla ka asnimatul baqtul ma'ila kamar tozan raƙumi wanda saboda girman tozan hayyalan kwashe ya karkace yace il'anu hunna fa innahunna mal'unat yace ku tsine musu dan tsinannu ne to duk wa'annan sufofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa masu yin su yanzu ƴaƴan musulmi kuma su suka runguma suna ta yi kayayyakin nan duk da ake ta magana kasiyacin ariyat gashi dan yara suna ta sawa ba yaran ba wani lokaci har da iyayen yara ka shiga gidaje za a ga irin wannan kayan shine iyayen ma suke sa to uwa ta sa dan me yasa ya dan ta sa menene aibunta kuma shi mai gidan yana kallo to amma babban matsalar da take damun al'ummar mu yanzu shine akwai magidantan da fa sun sallama gidan kawai ƴaƴan ba ruwansa da gidan ba ma'ana ba ruwansa da ɗawainiyar gidansa wani da ya dan shiga jarabawar rayuwa jarinsa ya kare sai ya dawo ya zauna a kofar gida shikenan ba wani ba wani attempt da zai kare ba wani sake yunkuri da zai yi buga buga ya gaya ya ko Allah ta'ala zai taimake shi ya samu wani abin yi kawai sai da ya zauna da haka duk abin da ya taso sai ce shi ba shi da kuɗi duk abin da ya taso sai ce shi ba me yake yi baya komai yana zauna a gida to dole a ci dole a sha dole a yi rayuwa dole a sa kaya dole a yi wanka dole a yi wanki dole a shafa mai dole a yi kaza to yaƙi tun da yaƙi uwar haka tana sai da ƙosai ko tana sai da awara ko tana sai da dankali ko tana wata sana'a ko ma wace irin sana'a dai tana yi ita take yi wa 'ya'yanta ɗinki ita take biya musu kuɗin makaranta ita take kaza kuma su ma yaran tun da sun ga babansu baya iya ɗauke musu larurar rayuwa to za su kuma ƙoƙarin ƙulla alaƙa da wasu samari da wani incomes wani kuɗi zai dinga shigowa da haka in saurayi ya zo zai ba da kuɗi a cikin kuɗin za a yi ɗinki kai ba kai ba kana da damar an yi ka ce don me yasa anna laki hada lokacin ka duba na na maryam alaiha salam tana killace a wani guri ba wanda ke shiga wajen ta in banda annabi zakariya amma daga cikin karamomin da Allah ya yi wa na maryam duk lokacin da annabi zakariya ya shiga zai kai mata abinci sai je tarar da ita da wani abincin kuma har ma malamai wasu suke cewa malaman tafsiri suka ce irin abincin da babu shi a zamanin irinsa ake zuwa Ma- misali abinci ne wanda irin wannan kayayyakin abincin ba a samun su sai da damuna inda rani ne sai je ya same su a gurin amma duk da tsarkin na na maryam duk da tarbiyyar na na maryam duk da cewa annabin allah zakariya shine mai tarbiyyantata kuma ba mai shiga wajenta shi kaɗai ke shiga wajenta amma in ya ganta da abin da ba shi ya kai ba sai ya tambaye na na maryam anna laki haza a ina kika samu wannan iyaye nawa ne masu yi wa 'ya'yansu anna laka haza ko anna laki haza a ina ka samu wannan kai ka ga ɗanka ya shigo da waya ya shigo da kaya ya shigo da takalmi ya shigo da hula ba kai ka siya min ba amma baka taɓa tambayarsa ina ya samu ba kudin mutane zuwa yake yana sata kayan mutane yana yi ba ruwanka wata muguwar sana'a ya samu yake yake samun kudin ba ruwanka haka yakka za ka gani ya in namiji shi yana da hurriya yana da yancin ya fita ya yi leburanci ya kaza kila ka- ka- ka ce ai ka san sana'ar da yake to ita kuma yakka mace fa sana'ar me take da za ta shigo da atamfa ta shigo da leshi ta shigo da kayayyakin ciye-ciye ta shigo da waya mai tsada ta dubu saba'in dubu tamanin ba kai ka siya ba ba babu wata mace ta siya mata amma an kasa anna na na maryam an ce mata ina kika samu wannan amma mu a yau duk abin da wani gidan aka shiga da shi wallahi ya shiga murna ma za a yi ai mai kashin arziki ce saboda aka wannan amanar wallahi azim wallahi azim Allah ba zai bari ba amana ya bayar in ba a kiyaye ba wallahi za a ji ba daɗi in an haɗu da Allah ba uzuri ba ne don rayuwa ta yi kunci ka saki- ka saki ragama gidanka ka sallama gidanka ga matarka ba daidai ba ne duk yadda za a yi kai kon- ka zama kai ne remote control ɗin gidanka yana hannunka don shi sa Allah ya ɗauki ƙawwama ya ɗauki jagoranci ya baka Allah ta'ala ya ce arrijalu qawwamuna 'ala nisa ma ya faɗa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ta'ala ya ce ya ɗauki jagoranci ya miƙa wa maza saboda akwai fifiko walai zakaru kal unsa ba yanda za a yi namiji ya zama kamar mace namiji yana da wasu khasa'is yana da wasu sufofi da Allah ta'ala ya zaɓe ba shi shugabancin gida sannan wabi ma an faƙo min amwalihim saboda kuma abin da kake kokarin kashewa kake wato spending a gidanka na hidimomin yau da kullun shi sa aka ɗauki jagoranci aka baka to in matarka za ta sai sabulu ta sai magi ta sai ta je ta yi awo kai kana zaune sai ma in ta dafa ta yi wannan ta yi sana'o'in nata in ta dafa kai ma ka ce a zubo ma da kai da 'ya'yan da kun zama iri ɗaya idan yayanka sun lalace har kayi magana ita ma in ta ga yaran sun saki layi ba ta iya ba komai take iyawa ba don haka ita ma in ta ga sun shigo da wani abin dama ana da bukata sai a karba saboda haka duka biyu kenan ga talauci kana fama da shi ga lalacewa tarbiyyar yayanka biyu kenan ka yi haƙuri da guda ɗaya mana ka jure wa talauci da Allah ta'ala ya jarabce ka da shi yayanka su zama nagari mana amma ba nagartattun yaya wannan ta kama gabanta wannan a dauke ta a mota a yi guri kaza da ita duk yaranka sun yi bulicin sun zama sun zama farare tas ana ta safa da marwa a- a wajen su wannan ya shiga da su wannan ya fita da su ƴaƴanka mazan su ma kowa ta- baka san ina wane yake kwana ba baka san me ya sana'a kowa ya kama gabansa kawai yana ta harkokinsa saboda kawai da awar talauci saboda haka ba ka da ko anini ba ka da kudi kuma ba ka ga tarbiyyar yaya ba ka ga tsuntsu ba ka ga tarkokin akalla yaranka su zama nagari ko ka in ka mutu daga cikin abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yaya daga cikin abin da zai ci gaba da bin ka bayan ka mutu na kyawawan ayyuka shine ka baɗa nagari da zai dinga maka addu'a ko dan wannan ka taimaki kanka mana ba wai dan su ma dan kai kanka ka taimaki kanka bayan ka mutu amma ka haifi yaya duk sun tarwatse wannan sun zama yan kwaya wasu sun zama yan shaye-shaye to wace addu'a za su yi masu ma san kansu ballanta na ma har su tuno da kai bayan ka mutu Da haka wannan wajibi ne wajibi ne iya- wato iyaye su yi iya bakin kokarinsu wajen rike tarbiya ta gida da kuma kula da gidajensu amma wa'annan abubuwan za a ga duk yaran shi sa duk in ka in sun zo maka makaranta ko sun zo abin amma ya za ka yi da su yaro duk wa'azin da za ka yi da jan hankali da faɗakarwar da za ka yi yaro sai ga ba zai ba ya tasiri saboda daga gidansa yake fitowa a gaban babata ta fito a haka da wannan matsatsin kayan daga gidansu fa take fa ba daga wani guri take ba haka ta fito babanta ma yana kofa gida ya ganta ta fita a haka to kai asuwa kuma kai ustazu dan ka ganta kai dan unguwa ka ce wannan kayan bai dace ta sa ba wanda ya kamata su ce bai dace ta sa kayan ba suna a gaban su ta wuce haka wanda ya zo yi wannan askin na banza ya ya aske ko ina daga gidansu ya fito babansa yana kallo har ma ya kira shi suka yi magana di yana da wannan askin bai taɓa yi masa magana ba to wayannan suna daga cikin abubuwan da za su tayan maka da hankali kwarai da gaske saboda wannan shi daga cikin fassarar da malamai suka yi ta an talidal amatu rabbata cikin alamomin tashin alkiyama shine ai juyin waina kai ba kai bane danka baya san ranka ya baci yake lallaba ka a kai ne baka san dan danka ransa ya baci kai kake lallaba shi yakka ba kai ba ke ce kike tsoron yakki take tsoron zuciyarki take gudun bacin ranki ba tai ta lallaba ki ta yi muke biyayya har ko rabu da ita a'a ke ce yanzu kika zama yar ita ta koma uwar ke ce kike ta lallaba ta kike ta kike ta tausatta in ta burtse ke ce kike ta zuwa ki shawo kanta kike ta lallamin ta kan ranta ya baci an talidal amatu rabbataha ku yanga ta haifi uwar gijiyarta wannan shine da aka duk abin da ɗaya yake so kawai kike nan zai je wani uban an gaya masa sai zai ce Allah ya kyauta Allah ya kiyaye Abdullahi dan Mas'ud kenan yace ya bazan tsine wa waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu ba wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin kitabul libas babu al-mutanammisat Imam al-Bukhari yayi wani babi yace babu al-mutanammisat babu al-mutanammisat ma'ana babun da zai yi bayani akan masu fiƙe gira matan da suke yin kwalliya cikin kwalliyar tasu har da fike gira kuma in ka duba shari'ar musulunci abubuwan da ta ba da dama a yi na ado da tsafta da kwalliya sun fi wa'anda ta hana duk wa'anda shari'a ba ta hana ba ka je ka yi ta yin kwalliyarka da su ko ki je ki ta yin kwalliyarki da wannan nau'in amma akwai wasu nau'o'in da ubangijin da ya halice ke ce a kun kika shiga wannan layin baya son ya ga kin yi irin wannan da gaskiya akwai fike gira ya kawo wannan ruwaya ta abdullahi dan masud imam muslim shi ma cikin sahihin littafin sa cikin kitabul libas wa zina ya kawo wannan hadisin a babu tahrimi fi'lil wasila wal mustawsila sai ya kawo wannan ruwaya ta abdullahi dan masud imam abu dawud shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabu at-tarajjul babu silatu silatu sha'r shi ma ya kawo hadisin abdullahi dan masud yace la'ana allahul washimat wal mustawshimat wal wasilat wal mutanammisat والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل to bayan abdullahi dan mas'ud shi ma yana tsinewa yana Allah ya tsinewa masu karin gashi Allah ya tsinewa masu fike girarsu Allah ya tsi Allah ya tsinewa ainihin wato masu kankare hakoransu dan su yi shirya sai wata mata labari ya kai kunnanta yar kabilar bani asad ana ce mata ummu yaqub ta kasance tana makarancin alqur'ani ce ummu yaqub tana karatun alqur'ani sai ta zo wajen abdullahi dan mas'ud ta ce labari ya zo min cewa kana tsine wa alwashimat wal mustaushimat na ji an ce kana tsine wa masu shashawa masu sana'ar shashawa da waɗanda suke zuwa a yi musu wannan shashawa ɗin kuma labari ya ishi ni cewa kana tsine wa mata masu ƙarin gashi kana tsine wa masu fiƙe gira kana tsine wa masu fiƙe haƙorinsu don su yi wushirya masu caccanza halittar Allah abdullahi dan mas'ud ya ce a to ni asuwa da ba zan tsine wa waɗanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu ba gashi nan a cikin littafin Allah sai ummu yaqub ta ce a ai ku kaga na karanta alqur'anin nan na karanta mushafin nan amma ni ban ga gurin da aka ce a tsine wa waɗannan mutanen ba qal Abdullahi dan mas'ud ya ce a a in ku kin karance alqur'ani to lalle da zaki samu wannan ayar tana ciki ayar ita ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu daga cikin abin da manzo Allah ya zo mana da shi shine tsinewa masu karin gashi tsinewa masu shashawa tsinewa masu fike gira tsinewa masu kankare hakorin su dan su yi shirya da haka cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi akwai wannan wa ma nahakum anhu fantahu wani hadisan imamu tirmidhi shi ma ya ruwaito shi a cikin kitabul adab a babu ma ja a fil wasila wal mustausila wal washima wal mustaushima shi ma ya kawo hadisin da lafazinsa zuwa ga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallama la'ana al washimat wal mustaushimat wal mutanammisat har zuwa karshen hadithin qala abu isa tirmidhi yake cewa hadithun hasanun sahihun imamun nasa'i a cikin kitabuz zina ya ruwaito wannan hadisin babul mutafallijat babu masu at-taflij shine kankare haƙori dan su yi wushirya ya kawo wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud Ibn Majah a cikin kitabun nikah a babu alwasila walwashima shi ma ya kawo wannan hadisin na ainihin wato Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda al-Khattabi a cikin ma'alimus sunan ya fassara waɗannan kalmomi yace alwashimat ay min alwashmi fil yadi shine daga yin alwashumu da ake yi a hannu wa kanat almar'atu tagrizu mi'sam yadiha mace ce za ta kama gabar hannunta ce ta sassokawa bi ibratin da allura ce ta sassoka allura har sai jini ya fito sannan kuma sai ta ɗauko kwalli sai ta shafa a gurin sai gurin ka ganshi ya zama kore ado ne wanda da can wasu shekaru an yi shi amma yanzu ban sani ba ko ya canja wani salo ana yin sa ta wata siga wal mustawshima hiya allati tas'alu ita kuma al mustawshima ita ce wadda take zuwa ta nemi ai mata wata dulubu an yufu ala zalika biha wadda take neman ai mata wannan abun wal wasilat al wasilat su kuma su ne matan da hunnan lawati yasilna shu'urahunna bi shu'uri ghairihinna minan nisa su ne waɗanda suke jona gashinsu da gashin wasu matan a samu gashin wata mace a yanka ko kuma gashin ya yi mata yawa ta je a rage mata shi sai kuma wani sai kuma a zo a sarrafa shi a sashi a abin nan kawai shi kenan sai a sashi a cikin wani abu a dinga siyarwa wadda take so a ƙara mata gashin wata ce ita kuma sai ta zo ta siya sai a kitse mata da shi ko kuma a jona mata shi shi kenan sai ya zama kamar gashinta yuridna bi zalika tul sha'r abinda duk mata suke nufi da wannan karin gashin tsawon gashin wai su suke a ga gashin su yana da tsayi yuhimna anna zalika min asli shu'urihinna dan su dinga wawantar da tunanin mutane a dauka wannan tsawon gashin yana daga cikin asalin gashin su faqat takunu almar'atu za'ara mace za ta iya zamantowa mai karancin gashin kai haka Allah ta'ala ya ga dama yayi ta tana da qalilatu sha'r aw yakuna sha'ruha ashab ko kuma gashin ta ya zamanto ainihin wato gashi ne wanda yake bai da yawa ko kuma yana da wata kala kamar za ga wata gashin ta jajajaja haka sai ta ainihin wato kitse shi da bakin gashi fa yakunu zalika zuran wa kadiban wannan sai ya zamanto wato ƙarya sai mutum ya ɗauka gashin ta ne amma kuma asali ba gashin ta bane da haka aka hana wannan amma kamar ƙarin gashi ko kuma ƙarin wato abin nan malamai suka ce amma kamar abin nan wato kitsan lilo da mata suke yi ko na roba a sa roba a kitso malamai sun ce wannan ba komai saboda ita wannan robar ko lilan ai an san ba gashin ta bane duk wanda ya gani ya san gashin wato suna yin a kitsan roba roba zaka ji su sun san shi kitsan roba da a ta nannaɗa gashin da wata roba haka to za ga wani lokaci har an zo ƙarshen gashin kuma an ƙara roba ta ƙara tsawo wannan duk wanda ya gani ya san ba gashinta ba ne ko kuma zare shi ma duk wanda ya gani ya san wannan ba gashinta ba ne sun ce in dai ba za a gano cewa ba gashinta ba ne shi li'anna man nazara ilaiha to irin wannan ne malamai ma'abota ilmi suka yi sassauci cewa wannan babu laifi domin suka ce wa anna zalika wa zalika anna al-gurura la yaqa'u biha domin ba za a rudu da irin wannan ba duk wanda ya gani ya san ba gashin ta bane amma irin gashin da zai saje da gashin ta ka dauka gashin ta ne an kitse shi cikin gashin ta kaga kitsan ya sako har bayan ta ko yana sauka ka dauka zunzurutun tsawon gashin ta ne nan ko ƙarya ne to wannan shi aka hana ko kuma ainihin wato ba ta yi kitsan ba amma an jona gashin ta yanda ya sauka har gadan baya yana fitowa ta ko ina ana ana tsammanin tana da wadatar da yalwar gashi nan ku ba haka bane karawa ta yi amma wancan kaga da an ga roba ce da amma roba ba gashi bane da an ga zaren an san zare ne irin zaren na aka yi mata kitso da shi ba gashi bane to wannan shi malamai sun yi sassauci akan irin wannan domin duk wanda ya kalle ta man nazara ilaiha lam ya shukka fi anna zalika musta'arun duk wanda ya gani ba wani kokonto da zai ya san wannan arowa akai ba gashin ta bane المتنمسات من النمس وهو نتف الشعر من الوجه وقيل و... و... يكتوى والنامسة هي التي تنتف شعر بالمنماس itace wadda wani abu ake sawa wata na'ura a dinga ainihin wato ciccire wannan gashin na fuska amma suka ce idan mace tana da wato abin nan wata zaga tana da gemu wata kuma tana da ma ainihin wato saje wannan asalin mace ba a santa da shi ba dan tana aske wannan wannan ba kuma tana da wannan gashin nata ya fito amma sai gan shi har yayi saje haka ko ya zo daidai rabin kuncinta ko ya yi ƙasa ma ba laifi ta dinga sa abin askiya tana askiya wannan ba komai ko kuma girar tatar da ta taho da ta taho sai ta haɗe da ɗayan ba wannan tazarar wannan gab ɗin sai aka je aka yanka mata aka aske nan ɗin ya zama to an samu tazara kamar yadda in ka kalli fuska kowa za ka ga wannan akwai wannan tazarar to shi ma suka ce babu komai والمتفلجات هن اللواتي يعالجن أسنانهن حتى يكون لها تجدد وعشر يقال ثغر أفلج wato ita ce wadda take kankare haƙorinta ko take fiƙe haƙorinta ta ta yi ko ta je gurin da ake yi a yi mata wushiriya ba haƙoranta ba wushiriya da haka tana son wushiriya sai ta je a yi mata wannan don haƙoran rarrabu ta samu wushiriya wannan shine at taflij shi ma wannan haramun ne Allah ya kiyaye wa fi da yake cewa min dariki sunnatihi sallallahu alaihi wasallam i'fa'ul liha yana daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam cika gemu wujuban wannan wajibi ne eh cika gemu ba a san a dinga aske gemu a cika shi a bashi shine daga cikin siffan namiji an fahimta na Aisha in za ta yi rantsuwa har rantsuwa take take cewa na rantse da wanda ya kawata maza da gemu ashe gemu ado ne ga namiji rashin gemu alama ce ta cewa baka da kyau da aka daina tandewa kuma sannan takarar zama mace ne mata su ne aka ce da sun ga wani gashi gashi haka fuskar su ba gashi asali su aske amma shi namiji kamala ce kyau ne Allah ta'ala dan ya ƙara wa namiji kyau shi yasa ya fito mata gemu shi yasa na Aisha an za ta yi rantsuwa ta ce na rantse da ina rantsuwa da ubangijin da ya kawata maza da gemu shi yasa fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da gemu da aka aske gemu koyi da wani addini barinsa kuma da zaza ba kula ba gyara shi ma koyi da wani addini addinin musulunci so yake a bashi ya cika kuma a dinga kula da shi ana gyara shi kar ya zama to yayi muni kuma a'a kyau ne shi gemu da haka yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce duk wanda ya ce yayi mafarki da annabi aka ce ya ka ganshi yace na ganshi ba shi da gemu a ce ƙarya kake ba shi ka gani ba dan fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da gemu yana ƙara wa mutum kamala da kwarjini amma wani da ya ɗan abu na kullum kaman wani sai dai mutum mai ɗamara ne shi ma ɗamara za a ga ƙasar mu ce kawai take da irin wannan kaya amma wasu kayu ƙasashen za a ga ba sa takurawa dan abun ba wato barin wani wani ya ce min wai abun da yasa ake cewa za ga wani gemun nasa ya zama fari to kuma in ya zama fari baya askewa a matsayinsa na jami'in tsaro in ya je kama mutane ko ya je kama masu laifi za a ga wannan ya tsoho ne ma duka ɗayan an mazai abin nan to shi sa kullum yake cewa su aske haka da wani ya ce mu Allahu a'lam amma za ga wasu ƙasashe za ga soja da gemunsa ɗan sanda za ga shi da gemu immigration za ga shi da gemu saboda aikin daban gemun daban gemun ba zai hana ya aikin ɗan sandansa ba ba zai hana ya aikin soja ba ba zai hana ya aikin duk irin wannan ayyukan ba zai hana an fahimta to amma kai ka zama kullum baka da an ka dan taba ka ji kurji kurji sai ka je wajen wanzan kudin da kawai wanzan naka yake ci a shekara an an yi lissafi wallahi za ga asusun asusun da kake yi na iya kudin aski saboda wani duk bayan kwana biyu sai ya ji an tande shi duk bayan kwana biyu sai ya ji an aske shi dan haka zan haka za ka ganshi sungul kamar yadda matarsa take sungul Allah ya kiyaye da sungul wa fi sahihi al-bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma qala hadisi ya tabbata cikin bukhari Allah ya kara masa daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace in haku shawarim ku ku daddatsa gashin baki kuma ka san shedan duk abin da yake na sunnar annabi sai yayi fada da shi kuma shi gashin bakin da ba a san a bashi wai sai kuma mutane suke muzure da shi sai mutum ya bar gashin bakin da zaza a gashin bakin sa wai na barazana ne da ya je wanzan zai taba a kai kai ka taba kawai dan gyaggyara shi zai zai ga gashin baki buzu buzu mala in zai sha ruwa shi ma zai kwanta a cikin ruwan yayi tsamo tsamo a cikin ruwa gashin bakin wannan in yayi sha ruwa ya miko kaga ba ka sha alama ce ta kazanta duk iskar duniyar nan tana kan gashin baki germs and bacteria ta sun makalkale kuma ya zo shan ruwa ta sun kwanta a ciki sun tsamo tsamo duk wannan bacteria kuma ya zuke kayansa kuma ya baka ka sha rashin tsafta ne barin wannan gashi gashin bakin daddatsin shi aka ce ai alamar tsafta kenan alamar mutum ba kazami bane shine wanda yake daddatsa gashin bakinsa baya bari ya buzu buzu da shi sannan gemu shi kuma a cika shi wa a'ful liha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku cika gemu wannan hadithin hadithi ne wanda yake imamu al-bukhari ya fitar da shi cikin kitabul libas babu i'fa'ul liha ruwayar abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam khidabu sha'ri nadban yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wato rina gashin wato an so yin haka rina gashi wani zai ce ayi abin da yasa baya san barin gashi nasa duk ya zama fari musamman yanzu akwai furfura wadda take ta zamani wadda take ta wato in mutum ya ji haza wani lokaci har da hazihi kawai sai ga furfura ta fito ta fito masa eh ana samun irin wannan ko da za ga matasa malam sai sai mutum ya tijan zaransa malam ya dade ba ba furfura amma yanzu kanka ce mai sai ga washta alar ra'su shayba daga kansa ya cika da furfura malam an kyatto wuta malam ta furfura ta kunna ta ko ina zai ga mutum kuma baya tsufan ba shi ne ya zo ba kuma ga furfura tana nema ta kawo cikas to shi ne zai ga mutum yana ta wannan ko kawai yana ta wannan aske asken to a ka'idar musulunci shi ne sai ka dinga shafa mal ka dinga mai kunshi musulunci ma ya zo da shi ma ba bai cika son ya ga farin ko da yaushe ba tau haka aka ce mutum ya dinga rina shi gashin gemun annabi sallallahu alaihi duk da cewa annabi shekara 63 lokacin da ya bar duniya amma an ce zaka iya kirga gashin furfurarsa da na gemunsa shi yasa furfurar duk da yawanci ake yanzu ba wai ta girma ko tsufa bane yanayi ne da kuma wani lokaci har da irin abinci cikan da mutane suke ci amma da za ga mutane yanzu mutum ya doshi saba'in za ga abin nan kafin ka ga furfura ta bebe shi amma yanzu da mutum ya juya wa arba'in baya sai ga wani lokaci al'ana ta wannan yan dabarun an fahimta to da haka babu laifi mutum ya dinga rina gemun nasa khidabu al-khidab kenan khidabu sha'ar shine rina gashin gemun an so haka وفي صحيح البخاري عن عبد عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال يتي دخلت على ام سلمة عبد الله بن موهب yake cewa na shiga wato Uthman bin Abdullah bin Mawhib yace na shiga wajen na ummu Salama Allah ya kara mata yadda fa akhrajat ilaina sha'ran sai ta fito mana da gashi min sha'arin nabi sallallahu alaihi wasallam daga gashin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya bar duniya ta dauko mana gashin sa makhaduban sai muka ga an yi masa tiri an masa rini da lalle kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana rina gemun sa da ainihin lalle duk da cewa furfurar sa bata da yawa to amma wani lokaci maimakon ta yi hasken sai mutum ya shafa ya kunsa lalle in ya kunsa lalle sai ga shi dai ba bai zama ainihin wato baki ba kuma shi ba fari bane domin mutum ya yi haka shi ma ya yi koyi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon mutum ya bashi fari tau din ya dinga zamantowa yana kunsa masa lalle yana abun nan wannan shi ma yana daga cikin ainihin wato sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadithin hadisi ne wanda imamul bukhari cikin kitabul libas babu ma yuzkaru fi shayb babun abinda za a iya ambata game da furfura ya kawo wannan hadisin ruwayar ummu salama وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يا دي زو cikin sahihul bukhari daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal yahuda wan nasara la yasbiqun lalle yahudu da nasara su ba sa rina gemun su ba sa rina gashin sun yi zama fari haka za ka ga mutum kaman wani wannan wani wani wani marubuci din nan wani wane ne za ga shi ma haka za ka ga shi wani professor ko yawwa yawwa shi za ga shi ma za ga da gashin kan da na abin da za ga shi bari bat ba sa da gemu da haka mu kuma an ce mu dinga saba wa yahudi da nasara su ne in gashin sai zama fari ba sa rina shi haka za su bashi fari to mu dan mu saba musu sai annabi ya ce mu dinga tira namu mu dinga rina shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal yahuda wan nasara la yasbiquna fa khaliquhum yahudu da nasara su ba sa rina gemun su ko gashin sun yi zama fari ku saba musu da aka yana cikin saba wa yahudu da nasara rinna gemu da ainihin wato ainihin wato lalle akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari a cikin kitabul libas ya fitar da wannan hadisin babul khidab babun da ke bayani akan kunshi ma'ana kunsa lalle wa ainihin wato gashi in ya zama fari sai kawo wannan riwaya ta abi huraira ينتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب الختان وما يؤمر به في شعر الرأس واللحية والشوارب وشعر الإبط والعانة وما ينهى عنه ما ليش أنني sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tike a babin kaciya da abin da aka yi umarni da a yi game da gashin kai da gemu da gashin baki da gashin hammata da gashin mara da kuma irin abin da aka yi hani game da a yi ainihin wato a kan gashi ala sabili tambihil ukala la ala sabili ihsa ina ganin da na so mu kai karshen babin dan yau muke so mu tafi hutu sai bayan sallah insha Allah amma na ga lokacin ya riga ya yi da aka za mu tsaya a kan albida'u fi zalika ma'ana bid'o'i a kan abin da ya shafi gashin kai da na gemu da na hammata da sauransu insha Allah so za mu tsaya a nan sai bayan sallah in Allah ta'ala ya nuna mana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada Allah ya amfanar da mu shi abinda kuma muka karanta na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mu wannan wata mai alfarma na Ramadan Allah ka ba mu ikon raya shi da ibada Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu cikin bayin da za a yanta a cikin wannan watan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin